إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وربي وموئلي إليك لدى الأعسار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي أذقني برد عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الخلق أجمعين أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى كافة الناس شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وأنار الطريق وأبان السبيل تركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته الكرام الذين ساروا في نصرة الدين سيرا حثيثا بذلوا النفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة الله أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم والناس تزعم نصر الدين مجانا أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا عاشوا على الحب أفواها وأفئدة باتوا على البؤس والنعماء إخوانا الله يعرفهم أنصار دعوته والناس تعرفهم للخير أعوانا والليل يعرفهم عباد هجعته والحرب تعرفهم في الروع فرسانا صلوات الله وتسليماته على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما أمركم بذلك ربكم في كتابه واعلموا أن من أشرف الوظائف وأهم الوظائف في المجتمع البشري مهنة الطب ويجب أن ويجب أن يختلف الطبيب المسلم في ممارسته لهذه المهنة عن غيره من أطباء البشرية فهو إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر ويحتسب الأجر في مهنته قبل الراتب فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح وعندما يكون الطبيب على هذه الحالة لا شك أنه سيهتم بالمريض ويبذل كل ما في وسعه وما في علمه لمصلحة المريض ولا يستغل مرض المريض في تحقيق كسب مادي كإجراء فحوصات طبية لا حاجة لها أو إعطاء أدوية بدون مستند علمي أخي الطبيب إنها رسالة مخصصة إليك في هذه الخطبة لعلمنا بشرف هذه المهنة واعلم أن علم الطب من العلوم التي يواكبها كثير من المستجدات العلمية فلعلك تستمر في طلب العلم حتى بعد حصولك على أعلى درجات العلمية ومن أهم أخلاقيات الطبيب المسلم التواضع بحيث لا يتعالى على مرضاه وكذلك الصدق والرحمة والعدل والتعاون على الخير والحياء والحلم والأناء فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله وعليك الطبيب المسلم وعلى الطبيب المسلم أن يتعلم الأحكام الفقهية الضرورية ومن ذلك على سبيل المثال لا على سبيل الحصر أحكام الطهارة والصلاة للمريض وأحكام نقل الأعضاء وأحكام العورات ونحو ذلك كما ينبغي لك السعي إلى تطبيق التعاليم الإسلامية في مشفاك بقدر طاقتك وولايتك كالالتزام الطبيبات والممرضات بالحجاب الشرعي وما خفي عنكم معاشر الأطباء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كما أمركم ربكم تبارك وتعالى واعلموا أنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وبالعموم عباد الله يجب على الطبيب المسلم أن يتقي الله تعالى في المرضى إذا كانوا في مستشفى خاص أو عام فلا يكثر لهم من الأدوية لتكثير الشراء من صيدلية المستوصف فيضرهم ليربح نفسه وصاحب المستوصف قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا ينبغي للطبيب أن يولع بسقي مرضاه الأدوية فإن الدواء إذا لم يجد في البدن داء يحلله أو وجد داء لا يوافقه أو وجد ما يوافقه فزادت كميته عليه أو كيفيته تشبث بالصحة وعبث بها ويقول أيضا اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء والحمية لا يعدل عنه إلى الدواء ومتى أمكن استخدام الدواء البسيط لا يعدل عنه إلى المعقد ولذا أيها الأخ أيها الطبيب المسلم فأنت مسؤول أمام الله تعالى في كل ما تصفه وتقوله للمريض وفي كل ما تجريه في عمليتك وتعاملك مع المرضى فيجب أن تتقي الله تعالى وكذلك يجب على الأطباء بصورة عامة وخاصة المسلمون منهم أن ينزهوا أنفسهم من الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة فإن الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم وإن من الظلم الكبير استغلال فرصة استغلال حاجة الضعفاء والمساكين والفقراء فنسأل الله عز وجل أن يعوذنا من الغواية اللهم إنا نسألك السلام ونعوذ بك من الغوايا أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخيرته من بين الخلق أجمعين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي النوم رؤيته وفي العمل متابعته وفي القلب محبته وفي الجنة مرافقته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم احفظ بلادنا النيجر واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم رد على أعداء الإسلام كيدهم كما رددت على أصحاب الفيل كيدهم اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم ادفع الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين اللهم ادفع الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين ‘yan uwa musulmi abin da ba ta yi bayani a kan shi bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da yabo da jinjina da salati da sallama ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ba ta yi bayani a kan cewa mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu kasance masu kiyaye dokokin Allah kamar yadda Allah ya mamu umarni a kowane lokaci mu lizumci riko da musulunci kar musulmi ya yarda ya bar duniya sai yana matsayin musulmi ku sani cewa yana daga cikin ayyuka waɗanda suke da daraja a cikin zamantakewa ta 'yan adam ayyuka masu mahimmanci wanda suna da daraja suna da karamci aikin likitanci ga likitoci ku sani cewa wato aiki na likitanci ba ɗaya ba yake da aiki na neman kuɗi duk wanda zai buɗe likita dole ne da tsoron Allah kar ya zamana yana nihin ya buɗe shago yanda mutum zai buɗe shagon kayan miya da tattasai da sai da ababe shi ma haka zai zo ya buɗe likita babban manufan shi shine ya samu kuɗaɗe in haka nan ne duk likitar da aka buɗa da manufan neman kuɗi to akwai cuta da zalunci da zai biyo baya kuma sai an cutar da al'umma ba makawa ba shakka a ƙarƙashin haka don haka dole ne likita musulmi ya zamana wajen aikin shi na likitanci ya sha bamban ya bambanta da duk wani likita a duniya wanda ba musulmi ba domin saboda shi abu na farko mutum ne shi wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira abu na biyu mutum ne wanda cikin duk abin da zai aikata a rayuwar shi ba zai yi shi ba zalla neman duniya dole sai ya zama akwai Allah cikin wannan aikin akwai neman lada wajen Allah akwai neman ya tai lahira lahiya ya kwashe lahiya da Allah kaga tun daga nan an samu bambanci wani mai hikima yake cewa to ai ya ishe kama kadai wannan bambancin mai girma da ke da kwai a tsakaninmu da duk wani wanda ba musulmi ba wa kullu ina'in billazi fihi yanzahu kuma kowane kwano abin da ke cikin shi ne yake dugawa kafiri likita ka bar shi yayi kafirci cikin likitancin shi domin daidai ne da shi amma kai musulmi yaushe aka ce ma in ka koyi ilimin likitanci sai ka hada da ilimin kuma ka hada da tsarin kafircin sannan ka kawo likita kai kwata-kwata akwai rishin tunani ga wasu musulmi akan ayyukansu da suke gudanarwa cikin zamantakewa za ka je ka koyo aikinka watakila aikin an koyo shi a asalin shi daga waɗanda ba musulmi ba amma in ka koyo kuma sai ka kwaso komi da komi ka zo da shi ba haka nan ba ne ilimin ne kadai ake ɗebawa a zo a yi amfani da shi wajen kuma gudanarwa da tsare-tsare a wannan sai ka kasance kalkashin inuwar addinin ka na musulunci wanda babu shakka babu tantama cewa babu wani addini a duniyan nan da yake daidai da shi saboda haka likita wato 'yan uwanmu likitoci musulmai kasumanci har kullum da cewa su suna matsayin likitoci aikinsu yana da girman mahimmanci a cikin zamantakewa sannan kasumanci da cewa su sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira kasu shagala cewa su cikin aikinsu dole su hada da neman lada a wajen Allah innamal a'malu binniyat kuma dukkanin ayyukan musulmi suna gwalgwadon niyyar shi haka in ka yi niyyar neman lada wajen Allah kaga za ka samu riba biyu abinda ake baka ba a hawasa baka ba a ƙarshen wata sannan kuma za ka yi aiki wanda ya sha bamban da aiki irin na arna kai watakila idan aiki goma ya kamata ka yi kagga saboda taimaka ma mutane akwai buƙatar ka yi sha biyar sai ka haɗa biyar in ka nemi lada a wajen Allah saboda haka dole ne wato likita musulmi ya san da yana da bambanci kowane kwano abin da ke cikin shi yake ɗugawa kai musulmi ne dole ne cikin aikin ka na likitanci a ga tasiri na addinin musulunci a ciki dole ne cikin mu'amalar da kake ma marasa lahiya a ga cewa akwai karantarwa ta addinin musulunci a cikin tsarin ka baki ɗaya kamin ka fara tunanin wato salar da za ka ɗauka ƙarshen wata abu na farko da kake fara tunani haɗuwarka da Allah sakamakon da za ka samu a wajen Allah mu sani cewa a lokacin da likita ya kasance a bisa irin wannan halin akwai Allah cikin zuciyan shi yana wato tare da Allah a kowane lokaci kuma duk ma cikin ɗakin da ya shiga zai gudanar da aiki ga mara lahiya yana tuna da cewa Allah yana tare da shi bai dame shi ba a ce wai zai kyautata aiki lokacin da wani mai gidan shi yake kusa ko lokacin da wani babba yake kusa abin da ya dame shi shine Allah da yake kallon shi yana kallon shi a kowane lokaci yana tare da shi yana har kullum cikin kyautata aiki yake wanda yake cikin irin wannan halin duk wanda yake cikin irin wannan hali na tuna Allah da sa Allah cikin aikin shi ba shakka ba makawa zai kasance ya ba da mahimmanci ga mara lahiya ba zai wulakantar da mara lahiya ba ba zai tozartar da shi ba saboda yana miskini ko talaka ko baya da kuɗi ba zai wato ba zai bambanta tsakanin waɗanda suke marasa lahiya ba ya mana kowa zai mai tarbo na karamci da girmamawa ba zai saki haƙori ba yana dariya yana lausasa mu'amala ga wanda aljihun ke cike in miskini ya zo ya ɗora mai huska da tsawa da wara da umarni da wulakanci wato zai zamana shi aikin shi gaba ɗaya yana yin shi ne saboda Allah akwai Allah cikin lamarin shi ku sani cewa duk wanda yake cikin irin wannan halin a cikin likitoci dole ne sai ka sami yana iya ƙoƙarin shi wajen ya gaya ya ceto mara lahiya da iya abin da ya karanta iya sanin shi da iya ƙoƙarin shi zai zuba akan wajen ya ga ya yi ma mara lahiya abin da zai zamo maslaha gare shi ba wanda yake cikin irin wannan yanayi ba yayyuwa ka same shi yana amfani da cutan mai cuta ko ciwon mai ciwo a wajen neman shi ya cika aljihun shi game abin da yake faruwa a cikin zamantakewar mu akwai matsaloli a cikin likitoci da dama Bridget kuma kullum ana kuka da su kuma kasancewar zamantakewa ta taɓarɓare abubuwa sun lalace ta kowane ɓangare da kowane lungu to duk da haka nan dai lalle ne likitoci ya kamata su zamo masu kai musamman su da suke musulmi ya zama ko da an samu matsaloli a kowane bangare to bangaren su mutane su samu sauki domin aikinsu yana da alaka da rayuwa ta mutane ayyukansu suna da alaka da gangar jiki ta ɗan adam ayyukansu yana da alaka da ceto rai in kuma sakacin likita yana iya zama sanadiyar kashe rayuka sakaci na likita da rashin adalci da zalunci a cikin likitoci yana iya zama sanadiyar kashe mutane da dama don haka kar ka taɓa tsammanin cewa ka sha babu mai control babu mai zuwa ya tambaye ka babu mai zuwa ya ma bincike a akwai babban bincike da za a yi maka na rana alkiyama babu wani motsi da zaka gudanar da shi akan gangar jiki ta dan adam ka sha a cikin alkur'ani da sunnan manzon Allah sallam babu abin da Allah subhanahu wata'ala ya dauki matakai na bashi kariya da tsanantawa akan al'amarin shi irin rai ta dan adam babu wato abinda Allah Allah ta'ala kwata-kwata bai yi rangwame ba bai yi sassabci ba akan rai ta dan adam saboda haka dan kai Allah ya baka ilimi ka zama likita ka taba tsammani ya kai dan uwa cewa kana da wani lasisi ko dama cewa kai yanda ka ga dama kuma ka sha wallahi babu wannan zancen a asali aya qur'ani ta nuna musulmi ba yayyiwa ma ne kwata-kwata a ce ya kashe musulmi ba yayyiwa Allah ya ce ba yayyiwa wa ma kana ya ce wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a ya ce ba yayyiwa a ce wani musulmi mai imani ya ɗauki abin kisa da gangan da gayya yana sane ya kashe ɗan uwan shi musulmi Allah ya ce wannan ba yayyiwa sai dai halin kuskure sai ku so amma duk wanda ya kashe ɗan uwan shi mummuni a hali na kuskure to aka ɗora mai tara kuma aka ɗora mai aiki ja wanda ko ba dangan ba halin kuskure wajen malamai shine kamar kana bugun mutum da bulala sai ya faɗi ya mutu an yi daidai da ajalin shi shine kamar ka bugi mutum da abin da a al'adance baya kisa kawai sai ya faɗi ya mutu to shine fa wanda aka ce zai yi kafara da azumi sattin ya ba da raƙumi ɗari raƙumman su zamo kaza da kaza shine aka sanya mana doka amma wanda da gangan da gayya ya kashe ɗan adam da gangan ya kashe ɗan adam shi wannan Allah bai sa shi kafara ba in ma ya kafara azartar da kan shi ne yake gaban zagawi duk wanda da gangan ya kashe mutum kawai cewa Allah ta'ala baya wannan ayi sai ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan duk wanda ya kashe mummuni da gangan fa jazaohu jahannam to kawai sakamakon shi wutar jahannama ce kaga babu inda Allah sa shi kafara in kaji an ce ai kafara ga zunubi yana da dan sauki sauki a wajen Allah yana da dama dama amma duk zunubin da girman shi ya kai girma sai Allah ce to wannan a kyale shi sai radda suka kwace da Allah kawai don haka Allah ta'ala ya ce duk wanda ya kashe mai imani muta'ammidan da gangan fa jaza'uhu jahannam to sakamakon shi shine wutar jahannama khalidan fiha kuma zai dawwama a ciki wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah ya yi hushi da shi wa la'anahu kuma ya ɗebe mai albarka wa a'adda lahu azaban azima kuma ya mashi tanadin azaba mai girma ka dubi abubuwan da Allah ya faɗi duk rahamar Allah da tausayin shi da rangwamen shi ya ce wanda ya taɓa rai ta ɗan adam da gangan saboda haka likita bawan Allah aikin ka yana da hatsari kwarai kana yana iya zama sanadiyar dawwama ka cikin wutar jahannama kana sake da sakaci a kan shi don haka dole ne yan uwanmu likitoci musamman musulmi a cikinsu su san abin da suke kai ba ɗaya bane da arni duk yanda aka yi musulmi kowane irin aiki zai yi a duniyan nan dole ya san da Allah ya san da shi ya sha bamban da wanda bai yi imani da Allah ba kuma bai yarda ba akwai lahira saboda haka wato dole ne ya zamana duk motsin da zaka gudanarwa ga marar lahiya ya zamana ba wai zaka yi amfani da ciwon shi bane wajen kai ka cika aljihunka ba za ka yi amfani da ciwon shi bane wajen kai wato kun hada alaka da kai da wato wata farmasi ko da kai da wata likita kai za ka dora tura masu kiliyan don haka da miskini ya zo wa ruwan shi sai ka rika rubuta mai kwayoyi na banza da wahi wanda bai da alaka da su saboda dai kawai shi jahili ne ko kuma miskini ne talaka sai ka rubuta mai kwayoyin banza da wahi muna da cikakken labarin cewa akwai likitocin da aikin su kenan kullum in mara lahiya zai zo to hau wani horin ciki suke yi cewa gagara basa nan ta taho don haka zai samu yar takardar shi ya rubuta mai iya abin da yake so ka sani sarai cewa wannan bawan allah cutan shi magani uku kadai yake bukata ka bashi kalolin magani guda uku masu sauki amma saboda zalunci sai ka rubuta mai guda goma sha uku sauran guda goman gaba daya wannan kai ne za ka yi wata kala da su kuma wato wai matsayin matsayin jari ne da kuma kamar wato hannun jari yake cewa ko me shine ka buɗa kai da wata farmasi kuma sai ka ce mai tahi farmasi kaza can ke da kwai shi kenan kai kullum kai zaka ɗora turawa to wallahi ka tura kanka wutar jahannama akan wannan babu wani zunubi wanda Allah ta'ala yake gaggawan kakkarya mai aikata shi irin zunubi na zalunci mutumin da yake cikin kunci kuma ka ƙara mai kunci mutumin da yake cikin wahala kuma ka ƙara mai wahala mutumin da yake cikin rashin lahiya ya rasa yadda za ya rude ya gigice sai ka aza mai ɗawainiya wanda tana yiwa ba wai shi ba bawan Allah kafkin dangin su babu mai maganin jikka goma wanda zai bada amma sai ka je ka rubuta mai magani na jikka hamsin kuma likita ka tabbatar da cewa wallahi bai da buƙatar waɗannan maganin nukan ka ci amanan shi wato akwai ta tsakaninka da Allah rana alkiyama ko da babu wani mai bincike babu wato lamurra sun lalace to ka sani cewa kai dai musulmi ne kuma aikinka ba iri ɗaya bane da sauran ayyuka ku sani cewa yan uwa musulmi daga cikin ababen da wasu likitoci suke yi saboda rashin tsoron Allah suna gudanar da wato ayyuka su yi ta kwakwalan mutum su ce a ɗiban mai jini su ce sai an mai seron su ce sai an mai kaza kuma manuha kawai shine domin kawai shi ya samu kuɗaɗe ko kuma wata likita ta ci can daban da ya buɗa can zai ɗora ambuwayen mutane duk wanda ya zo kawai sai tura shi can duk wanda ya zo sai tura shi manuhan shi shine shi wato wannan likita tashi ita ma ta ɗan motsa ta samu kuɗaɗe to me yasa ka buɗe likita baka san hanyar Kano Kano bane da hanyar Dubai inda ake zuwa neman kuɗi ai ba aikin likita bane ba haka nan duk wanda ne akwai ayyuka cikin zamantakewa na al'umma akwai wasu muhimman ayyuka wanda duk wanda ya san manuhan shi kuɗi to bai kamata ba kwata-kwata ya ma fara su bai kamata ba kwata-kwata ya fara su kamar haraka ce ta wato karantar da addini ko karantar da mutane addini wani zai zo ya sanya rigar addini da malumta amma manuhan shi kawai asusu To kaga irin wannan bai kamata ba ka fara, ka san hanya Kano inda ake zuwa ana harkar kasuwanci ka tafi kai. Duk wasu hanyoyi da ake zuwa ka zo ka buɗe makaranta ka tsare kana jiran dole sai ka yi arziki irin yanda alhazzai da masu kuɗi suke rayuwa kai ma da tsiya sai ka yi irin wannan rayuwa sai ka sato hayi irin nasu sai ka hawa abun hawa irin nasu sai ka shiga gida irin nasu. To me ya tsare ka nan wurin cikin makaranta malam? ka tafi ka buɗe shago kai ma ka kama hanyar tun da baki dahumi bane kai kuma Allah bai haramta ma ba kana da ikon ka tafi ka kama hanyoyi na neman kuɗin kuma zaka iya samu da izinin Allah na haka don mi zaka je ka janyo ma kanka abin da zai hallakar da kai me yasa kake janyo kunkun da zai danne ka ba zaka iya motsawa ba da gangan da gayya kana ji kana gani mu sani cewa wato daga cikin likitoci marasa tsoron Allah akwai likitocin da za su iya wato rubuta ma mutum ƙwayoyi shi mai rubutawan kamar dai ɗan ƙwaya haka zai rubuta ƙwayoyi hankalin shi kwance ka ɗebo kuma in in ya kawo ƙwayoyin zai sa kai ta hambaɗa ya san da baka da alaƙa da su ciwon ka bai da alaƙa da su amma saboda rashin adalci da yanda zalunci yayi yawa cikin al'umma zai sa ka kashe ka ɗebo ƙwayon kuma yazo ya ce ma ka sha uku uku da sahi uku uku da rana ka mutu ka yi rai ka rikice ka gigice oho shi ba matsalan shi bane ba duk ma abin da zai dame ka ba dai shi ya cimma manuhan shi ba ya samu kuɗi wato shi bai damu da wannan ba ƴan uwa musulmi ku sani cewa wato wannan hudubai na ware ta ne domin in isar da sako zuwa ga 'yan uwanmu likitoci musulmai in isar masu da sako na abubuwan da ya dace su tsare a cikin ayyukansu na likita kamar yadda dama wato na shayin bayani akan likitanci domin wato lamari ne wanda lamarin likitanci yana da girman mahimmanci cikin zamantakewa mutane amma da yawa daga cikin likitocin su ba su ma gano daraja aikinsu ba balle su tsare mutuncin wannan aikin nasu mu sani cewa 'yan uwa musulmi wato likita yana da kyau wato likita ya zamana ba ya zauna ba gwalgwadon diplom ɗin da aka bashi kadai an ce kai likita ne an baka diplom shi nan sai ka miƙe kahuwa kowane ciwo na da maganin shi ba haka nan ba aikin likitanci yana daga cikin ayyukan da kullum suna buƙatar research ba zaune za ka yi ba kullum yana buƙatar bincike ba kai ba zama a matsayinka na likita don akwai abubuwa wanda sababbi ne na zamani dole ka ɗora haɗuwa ko ta kafofin sadarwa da ƙwararrun likitoci na duniya kuna tattaunawa akan cututtuka dole ka ɗora bincike da kanka abin da yake bani mamaki nan cikin ƙasar Nijar akwai likitoci manya masu ilimin likitanci da gaske akwai su amma sai ya ga wata ɗan ƙaramar cuta in ta zo wai cikin su babu wanda zai tashi ya yi bincike ya ma mutane bayani a matsayin shi na wanda gwamnati ma watakila ta dawa mashi ya karanci likitancin amma ba zai iya tashi ya ma mutane bayani ba kullum sai dai mu dogara ga bayanan arna ya ishe mu misali lokacin da korona nan wurin korona wannan da ta zo hatta sa takunkumi irin na kuraye wato kafirai ne suka ce a ɗora sanya mu likitocinmu ba su da ilimin da za su iya tashi ba su da ilimin da za su iya tashi su yi bincike ko ko ba su da laboratorkin da ake shiga a yi research ne in ba su da kayan aiki a laboratuwar ba haƙƙin gwamnati bane ta kawo masa kayan aikin domin su ma su yi bincike in babu buƙatar su kuma don me yasa za a wahalar da su a ce su je su yi karatun likitanci don haka ni ina ganin wato idan jagorori ne to jagorori suna zaluntar likitoci a wannan bangaren dole ne likita a matsayin shi na likita ɗan ƙasa to duk abin da ya shafi cuta a ba shi dama ya tafi ya yi bincike sakamakon da ya fitar in ma ba a gamsu da sakamakon ba to a dai jinjina mashi ba a sare mai gwiwai a jinjina mai cewa ka yi kokari amma ga masana manya ga abin da suka ce mun yi gamsuwa da maganganunsu amma da yaushe kullum za a ɗora dakushe wanda yana da iko akan yayi abu likita yana da iko ya yi bincike ya tabbatar ma mutane ga abin da ke faruwa amma wani lokaci saboda zaluncin wasu daga cikin jagorori sai su ɗora sanya harakokin siyasa hatta ƙalƙashin likitanci wannan zalunci ne wasa da rayukan 'yan adam ne cutarwa ne duk wanda ya haka ya sani cewa duk mulkin shi akwai malikal mulki yana nan yana jiran shi zai kare mulkin nashi sai gama amma dole ne likita ya yi wato ya karanta ɓangaren likitanci kuma ya yi zirhi sannan ciwo ya zo sabo fifil yana da kayan aiki da dama bai da ikon in ƙwayoyi aka kawo aka ce ƙwayoyin magani ne shi bai da ikon ya shiga laboratori ya binciki wannan ƙwayoyin dami-dami aka hada kawai mu kamar dabbobi sai da kama ƙwayoyi a ce ku hambaɗa har kullum wasu ƙwayoyin daga ƙetare kawai sai da kama ƙwayoyi a ce to kowa buɗe bakin shi a wanda bai buɗe bakin shi ba zai shaka shi yaushe ake haka nan a rayuwar duniya dole ne zaman da duk ƙwayoyin da suka shigo na magunguna to likitocinmu musulmai su ma sun yi bincike sun gano da wani sinadarai aka haɗa ƙwayoyin nan yaya wani amfanoni ke da kwai in kuma akwai cuta wace irin cuta ke da kwai ciki a bar su kuma su fito a tele ko a radiyo su yi ma al'umma bayani demokarasi fa aka ce ana yi a cikin ƙasar nijar yaya na demokarasin take kenan don haka mu sani cewa dan uwa likita dole ne ka ɗora bincike akan ilimin ka na likitanci ko da ba a baka dama ba ko an hana ka hoto ka yi bayani kan abin da ka cimma to kai ka yi bincike mahi karamci kai yanzu ka san abin da kake kai ba cikin duhu kake ba amma ba yiwa kai likita ne mai ilimin likitanci amma yanda mutane suka rasa yanda yanda makaman lamarin yake bai kai ma irin su ne kai ma har yanzu ka rasa ya ne makaman lamarin ne yake an zo an tambaye ka babu wani jawabi na gaskiya daga bakinka kenan yana nuna kai baka ma san aikin ka ba ka hudda rigar likitanci mana ka koma ka maka shiga cikin gama garin mutane amma yaushe ina matsayin likita na karanci likita na yi ziri a cikin karatun likita a ce wata sabuwar cuta ta zo sauran likitoci to mi suka ɗara ni da shi ni da ba zan shiga ba in kayan aiki abba na da ban san inda ake saida su bane ko kuma ita gwamnatin da ta ɗauki likitocin wasa ne take yi ba da gaske bane take dole ne ta kawo musu kayan aikin su ma su yi bincike su tabbatar ma mutane cewa wannan cuta fa ga yanda take ga asalinta to can kafirai su ga matakin da suka ɗauka mu kuma a matsayin mu na musulmi sai mu gwada mu auna to matsayin mu na musulmi mu kaza ya kamata mu in muka yi kaza mun saba mu addinin mu amma in muka yi kaza zai ba mu kariya game da wannan cutar wannan shine abin da ke daidai bayan yiwa a ce wato mu muna matsayin musulmi amma komi namu gaba daya sai dai mu saurara kawai abinda wasu suka ce sai mu taba mu ce gaskiya ne wannan gaskiya duk wanda ya ketare ta ya hallaka bayan yiwa dole ne ya zamana wato likitoci suna bibiya abubuwa na zamani ilimin likitanci yana cikin ilimin muka wanda suke da alaka da sababbin ababe kullum suna faruwa wato duk lokacin da likita ya samu diplom ya koma ya yi zaune to lokacin abubuwa za su yi tabarin shi kuma zai zama kullum watakila likitancin da yake an wuce shi tun shekara kaza an wuce wannan yanzu ana cikin wani yanayi da wani ilimi na zamani amma shi saboda rashin bincike da rashin kokari an baro shi baya sosai mu sani yan uwa musulmi mu sani cewa yana daga cikin abin da ya dace ga likita a same shi da wasu ɗabi'u kyawawa lalle ne likita yana da ɗabi'u wanda su ne ɗabi'u na likitanci daga cikin ɗabi'un nan da ya kamata a same shi akwai tawadu tawadu shine kaskantar da kai ya zama yana mai kaskantar da kan shiga bayan Allah lalle dakata ne yana da ilimi amma duk da haka bai zuwa yana tunkaho yana daga hamata yana wato yi ma mutane huska tukuntun in likita in mara lahiya ya kalli huskan shi sai rashin lahiya ta karu saboda yanda wato ba mutunci ba sauki ba rangwame kullum tsakanin shi likita sai wulakanci da tsawa wannan wallahi ba aikin likita bane kuma ko kafiri ne ba haka yake ba ai su wanda suka koya ma likitancin ba haka suka ce ma ba zaka daga cikin ɗabi'u na likita likitan kirki kuma musulmi musamman musulmi lalle ne a same shi yana kaskantar da kai shi tare da mara lafiya kuma yana daga cikin manya-manyan ɗabi'u wanda su masana likitancin ma suka faɗi suka ce bal wani shishike ne cikin likitanci likita ya zama bai da tsantsani kuma yana da kaihin basira wajen gaugawan gano ababe amma da zarar likita yana tsantsani ko yana waran mara lahiya bai ma iya taɓa shi ƙarya ce yake wannan a bincike inda ya je karatun likitancin nashi inda gaske ne likita bai da tsantsani a cikin wato tsarin shi yana daga cikin ɗabi'u masu kyau wanda ya kamata wato likita musulmi ya kasance a kai ya zamo mai gaskiya rashin gaskiya yakan janyo ma likita ya yi zalunci ya yi cuta ya rubuta magunguna na ƙarya wato ya yi ta dubarbaru kullum yanzu rashin gaskiya ne ga likitoci ya kai da gwamnati za ta kawo kayan aiki amma likitocin ko su ɓadda su ko kuma su ɗauke su su ɓoye saboda dai mi saboda manufan su sun buɗe nasu in dai na gwamnati ya yi to su nasu kenan ya zama banza na haka manufofinsu su kawai sun mai da harakan harakan neman kuɗi ne da cuwa-cuwa da kasuwanci yana daga cikin ɗabi'u masu kyau wanda ya kamata wato likita ya riƙe adalci adalci yana cikin ɗabi'un likita ba za ka gabatar da wani ba akan wani bayan wani shine ya cancanta ko ya riga in dai ba wani wata darura ba mai ƙarhi ba ya yiwuwa wannan dan yana talaka miskini wani dan yana mai mai kuɗi ya zo kawai a jinkirce kawai sai ya wuce kuma ka shagaltu da shi ka shanye su talakawa ga rana wannan babu adalci dole likita ya zamo mai adalci daga cikin ɗabi'un likita akwai rahama da tausayi dole likita ya zama yana da rahama da tausayi in likita bai da rahama ai lalle ya sifanta da sifofi na yan wuta innama yarhamullahu min ibadihi ruhama Allah yana tausayin masu tausayi ne cikin bayan shi kuma shine yake tare da abubuwan da tilas ya samu zuciya mai tausayi a kullum amma da kaga likita yayi shekara da shekaru yana likitanci kuma kwata kwata babu tausayi tare da shi wannan likitan ibe kurwa watakila akwai abin da Allah yake nihi da shi faman yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a duk wanda Allah yake son ya fitine shi baka iya mallaka mai komi wallahi duk dabaran ka baka iya mallaka mai komi dan haka yana daga cikin ɗabi'un da ya dace likita ya sa ma zuciyin shi ya zama yana taimakekeniya kullum akan alkhairi kumya tana cikin ɗabi'un likita da likita ya zama bai da kumya wato wannan ba likitan mai sufofi irin na musulmai bane ba wato yana daga cikin ɗabi'u na likita dauriya da bin al'amurra a hankali lalle Allah yana son bin al'amurra a hankali cikin dukkan komi yan uwa musulmi mu sani daga cikin abubuwan da ya kamata ga likitocin mu na musulmi shine su dan karanci wani abu na hukunce hukuncen fiqh kamar wanda ya shahi bangaren ɗahara wannan suna da bukatan ɗahara kwarai kamar abin da ya shahi su dan karanci bangaren hukunce-hukuncen wato sallah ga marar lahiya yaushe ya dace yi sallah marar lahiya babu inda aka ce in mutum ya kai wani mizan na marar lahiya ba sai ya yi sallah ba dole su karanci haka dole likita ya tafi ya yi karatu wai idan mutum zai yi operation wadda za ta ɗauki awa goma gaba ɗaya shin ya kamata yi da sallolin shi a matsayin shi na musulmi wannan likita yana yana da buƙatar ya je ya karanci wannan karatun don in za ka yi operation wanda zai ɗauki awa goma kaga kenan ciki dole sai lokutan sallah sun ratsa su shi kenan an yahe ma ko koya ne ya kamata ka yi wannan fiqihun yana likita yana da bukatar shi likita yana da bukatar ya karanci a tsari na musulunci mai hukuncin cire wata gaba ta mutum ko kuma dasa wata gaba ga mutum mai hukuncin haka shan akwai likitocin da su barawo ma aka yanke mai hannu suna kuru suna iya maida mai hannu to kaga ya kamata ka je ka yi karatu mai hukuncin haka na a musulunci shan aka yanke ma barawo hannu ya halatta a maida mai a likitance kenan likitoci suna da bukatar wannan musallai ne kaɗan na bada suna da bukatar wasu muka na addininsu a matsayinsu na likitoci kuma musulmai suna da bukatar su karanci hukuncin bayyana al'aura a musulunci a ina ne ya dace a ina ne bai dace ba shin dukkanin matsala ta halatta a bayyana al'aura a kanta hannun likitoci da dama ba su damu da wannan ba ai musamman in mata sun zo waɗanda suke a ka'ida kamata wato mace kar wani ya mata aiki abin da ya shafi ta bayyana tsiraicinta da jikinta da taɓata da sauransu kar wani likita ya mata sai in babu kwata-kwata mace wadda za ta mata to idan babu mace musulma wadda za ta mata sai a nemi mace kafira ta yi mata idan babu mace kafira a lokacin nan ne za a yi zancen likita musulmi namiji amma da zaran akwai mace musulma wadda za ta mata to kai likita in ka je wallahi tallahi kan kan ba kai kuma sai ka yi bayani gaban Allah da zaran akwai mace wadda za ta iya wannan aikin a matsayin ka na likita musulmi to ka tura ta mana ka ce ta je ta fanshe ka a wajen wannan aiki mu sani cewa ya dace ga dukkanin likitocin musulmi su dora aiki da dokokin musulunci cikin likitocinsu a dunkule ya zamana wato gaba daya duk dokar da musulunci ne ya tsara ta karka zama kai makin wannan dokar ne wataƙila in kama ɗan nazari kaɗan sai ga alheri ce amma ba nazari ba tunani kai mutum sai ka hawa gaba da dokar musulunci shi bai ma bincika bai ji wani ya sama musulunci ya ce a yi haka haka kawai sai ya kawo kulli da gaba mu hana in ba ku san aiki kaza da kaza wato ya ɗora nuna kawai sunan wannan zancen ma a tsaya a ja aya ko hadisi shi bai taso ba kawai mutum ya shiga a mai aiki ne to kaga kai ma akwai ranar da za a maka babban aiki in baka yi hankali ba mu sani cewa dole ne likita ya kiyaye dokokin musulunci gwalgwadon iyawar shi kuma gwalgwadon ikon da yake da a likitar da yake aiki mu sani cewa ya wajaba ga likita ya dora tunatar da abokanan aikin shi abubuwa na musulunci kawar mata su dora da sanya hijabai da mallubayya su dora rurrehe jikinsu kar su dora bayyana tsiraicin su kamar ɗiyan arna da sauran waɗanda suke masu jinya kar mu sani cewa duk abin da ya ɓoye maka a matsayinka na likita musulmi wanda yana da alaka da addini to Allah cewa ya fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun ku je ku tambayi masana idan ku ba ku sani ba dan haka a dunkule lokaci ya riga kawo kai zan takaita a nan wurin amma akwai sauran bayanai wanda ban ida ba abin da na faɗi daidai Allah ta'ala ya amfane mu ya amfani ɗan uwan mu likitoci da shi kurakuri kuma Allah ta'ala ya share su daga cikin zukatan mu ya nuna mana su mu gyara mu tsaye da sallah
الله أكبر الله أكبر أشهد